بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم وفقنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه ما بعد فيقول المصنف رحمنا الله وإياه لما قضي في القدم بسابقة سلمان أرد به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس فأقبل ينازر أباه في دين الشرك فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم من يوم حرفوه وبه أجاب فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن وها نهن على الأثر فنزل به ضيف ولنبلونكم فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin sabuwar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau muna biyar ga watan juma da sani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 11 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da ɗaya a cikin wani littafi kamar yadda muka sani a makon da ya gabata kuma kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu da za a yi ma'aiki a sashi a addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi nasara aikin ba babba ba ne amma dai yana bukatar addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya ƙara masa lafiya yadda ya je lafiya Allah kuma ya dawo mana da shi gida lafiya malam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya ɗauko bayani wanda asalinsa kamar yadda muka ce a cikin littafin ibn al-jauzi ya ɗauko shi al-mudhish sai dai kawai ya ɗan yi canje-canje a cikin wasu ibarorinsa amma dai maganar tushenta yana cikin wani littafi na al-mudhish na ibn al-jauzi abul faraj ibn al-jauzi rahimahullahu ta'ala yana magana irin canjin da aka samu da bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aiko shi da manzanci bayan da duniya tana cike da duhu al'amura na addini da na zamantakewa da na siyasa duk sun lalace babu wani ɓangare na rayuwa da yake tafiya daidai ba a ƙasar larabawa kaɗai ba inda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har manya-manyan ƙasashe na wancan lokaci irin ƙasar farisa ƙasar rumawa da manya-manyan ƙasashe waɗanda suke ji da ci gaba ƙasar cana ƙasar indiya da sauransu duka al'amura suna tafiya a rikirkice ba daidai ba an manta da Allah subhanahu wata'ala da dama daga cikin su ma ba san Allah ba waɗanda suka san Allah din kuma su ne yahudu da nasara a lokacin duk sun caccanza addinin nasu sun rikirkita shi sun shigar da bid'o'i a ciki sun lalata tauhidin da yake cikinsa sauraka Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul bayan ɗaukan tsawon lokaci kimanin shekara biyar ba a aiko wani annabi a doron ƙasa ba Allah ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da hasken shari'a ya aiko shi da hasken alkur'ani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci abubuwa suka canza Allah subhanahu wata'ala ya haskaka zukatan wasu da wannan hasken na shari'a suka karɓi addini suka karɓi musulunci wasu kuma Allah subhanahu wata'ala bai kaddara musu musulunta ba suka ci gaba da zama a cikin duhu akan duhu kuma wannan shari'a kamar da muka faɗa wani taufiki ne daga Allah subhanahu wa ta'ala gaman katar ne kusanci da annabi sallallahu Alaihi wasallama ba shi ne yake sa a samu shiryar ba sai wanda Allah ya so ya ga dama ya shirya saboda haka aka samu manya-manyan kafirai waɗanda suke kusa da annabi sallallahu Alaihi wasallama ko ta nasaba ko kuma kusanci a gari amma ba su karɓi wannan shiryar da ya zo musu da ita ba wasu kuma suna nesa amma da yake Allah subhanahu wata'ala ya nufe su da shirya wannan hasken ya bi su har inda suke sai gashi su sun karɓi musulunci to ya misali da Abu Talib baffan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ya rene shi ya nuna masa kauna ya ba shi kariya amma da yake Allah subhanahu wata'ala shi yake sha'aninsa kuma la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kuma fa'alu lima yurid Allah yana yin abin da ya ga dama baka isa ka tambaye shi ba me yasa yayi kaza yana yin abubuwa kuma cikin hikima dan ya baka wani darasi nuna maka cewa shiriyar nan ni'ima ce kakka dauka cewa akwai waɗanda dole dole sun cancanci su shiriya a'a sai wanda Allah ya ga dama ya shiryar shi yake shi hadimar ya sha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha haka alqur'ani yake ta fada Allah yana batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama saboda haka shiryar wasu ba a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba Allah ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ba mu dora maka nauyin ka shiryar da su ba Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama don haka yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka iya ka shiryar da wanda kai kake so Allah ce shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama to Allah subhanahu wataala bai nufi Abu Talib ya shirya ba duk da wannan gudunmawar da ya bayar amma ya ce ba zai iya barin addinin iyayensa ba ba zai yi abin kunya a cikin garin makka ba a ce yau ya mutu ba akan addinin abdul muttalib ba duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwaɗayin ganin haka to amma ga salmanul farisi wanda yana can kasar farisa amma Allah subhanahu wataala da ya nufe shi da shari'a kamar yadda zamu ji kissar sa insha Allah sai gashi har ubangiji subhanahu wataala ya hada shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a garin Madina ya musulunta ga al-Walid ibn al-Mughira ɗaya daga cikin manyan dattawan garin Makka masu fada aji duk da dattakon sa wato duk da kasancewarsa dattijo mai shekaru mai hankali amma da Allah subhanahu wataala bai kaddara shiryarsa ba hankalinsa bai amfanar da shi komai ba haka ya rayu cikin bata ya mutu cikin bata ga Suhaib Suhaib ibn Sinan ar-Rumi wanda ya taso cikin Rumawa duk da cewa asalinsa Balarabe ne amma Rumawa suka ɗauke shi suka ce wurin yaƙi wanda suka ce a sace shi aka yi suka mai da shi bawa gaba aka zo aka sayar da shi garin makka sunan shi suhaib ibn sinan ar-rumi ana nisabta shi ga rumi saboda an saye shi ne a hannun romawa ya girma a cikinsu amma asalinsa balarabe ne to amma duk da haka dai ba a garin makka ya taso ba baya cikin dangin ƙuraishawa sai ga shi ya zo ya karɓi addinin musulunci balle yana daga cikin ma na farko-farko da suka karɓi addinin musulunci wanda aka yi ta nuna musu aka yi ta gana musu azaba iri-iri da tsangwama har ya zanto Allah subhanahu wata'ala ya kaddara samun yancinsa daga hannun waɗannan azzalumai kuma ya yi hijira ya fita daga garin makka ya bar dukiyarsa da duk abin da ya mallaka ya bar wa ƙurayshawa ya tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fita hijira sun bi shi akan za su dawo da shi to shi kuma mutum ne da Allah subhanahu wataala ya ba shi ƙwarewa wajen iya harbi da wahala ya harba kimiyyarsa bai samu target ɗinsa ba saboda haka da suka biyo shi ya koma gefe guda ya zazzage kibau ɗinsa a ƙasa ya ɗana ce duk wanda ya matso to a bakin ransa ya ce in batun suka ce ai ka zo garinmu ba ka da komai a bawa aka kawo mana kai saboda haka ka zo ƙasarmu kai kuɗi kuma yanzu za ka gudu ka tafi wajen maƙimu ka koma madina suka yi masa gori da shi ba ɗan gari ba ne a san aiki ne na jahilai sauraka ka ce shi ba ɗan gari ba ne ya zo ya yi kuɗi ba su bashi kuma ya gudu ya tafi wajen maƙiyansu ba ya ce in maganar kuɗi kuke zan iya bar muku kuɗin duka amma ku kyale ni in yi hijira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yarda ya ce to ku je guri kaza da kaza da kaza ya gaya musu gurin da su je su samu kuɗin inda ya ajiye su inda ya ɓoye su ku je ku ɗauka ni da ƙyale da in yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce to tafi tunda sun samu abin da suke so to shine yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi yake ce masa rabi albay rabi halbay wa aba yahya ya baban yahya ciniki fa yayi riba ciniki yayi riba wato wannan kuɗin da ka ba su ka sai yancinka na addini baka faɗi ba ba duduwar riba kace to haka ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya halacci yaƙe yaƙe da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai samu yaƙin halattar bai halacci yaƙin badar da uhud ba amma sauran yaƙe yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk tare da shi akai ya rasu shekarar hijira tana 38 to kaga shi yana nesa amma da yake Allah subhanahu wataala ya kaddara shiryarsa sai ga shi an taho da shi a matsayin bawa domin a kawo shi gurin da zai samu shirya aka sayo shi a matsayin bawa aka zo da shi inda shiryarsa take don haka wani lokaci abu zai iya samun ka kana bakin ciki a kansa baka san cewa gaba alheri bane saboda ka ai saurin fitar da tsammani daga rahmar Allah ba a san ka cire rahmar Allah don wani abu ya faru ka dauka cewa shikenan kai taka ta kare ko kuma a'a shikenan ka shiga wani tasko da ba za ka fita daga cikinsa ba taƙila wannan jarrabawar da Allah ya maka wannan mihna ɗin lita'azumal minhaj saboda kyautar da za a maka ta zama babba sai a girmama jarrabar don kyautar ta zo ita ma da girma sosai saboda aka kaga wannan rik wato bauta da ya shiga ta haifar masa da wato babban alheri shine samun kansa a cikin addinin musulunci ga najashi wanda yake kasar habasha sarki ne na habasha shi ba ma balarabe ba ne yana kan addinin kirista addinin nasara allah subhanahu wata'ala da ya kaddara sahabbai za su yi hijira hijirar farko da hijira ta biyu da suka yi zuwa habasha inda allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa su tafi su yi hijira cewa a can akwai wani adalin sarki wanda ba ya yarda a zalunci wani a ƙarƙashin mulkinsa ba zai yarda da zalunci ga kowa ba a ƙasarsa to ya zanto waɗannan musulmai na farko sun tafi a ƙarƙashin jagorancin jafar ibn abi talib a wannan tafiya haddasa ummu salama matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma daga wajen waɗannan 'yan hijira 'yan gudun hijira daga bakinsu ne ya ji karatun alkur'ani ya ji shiriya kuma ya shiriya duna dai bai iya bayyanawa ba amma ya ɓoye imaninsa a cikin zuciyarsa saboda a lokacin ƙasar gaba ɗaya ƙasa ce ta nasara habasha ita ce ta wancan lokaci ita ce ƙasar eritrea yanzu ba ethiopia inda muke aiki cewa habasha ba yankin eritrea nan ne habashan da musulmi suka yi hijira ba ethiopia ba to sauraka shi ma Allah subhanahu wataala ya kaddara shiryarsa bayan rasuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallama aka sanar da shi ya fito ya sanar da sahabbai yace su fito su yi masa sallah yace nu'iya ilayya yawma rajulun salih a wannan rana an sanar da ni mutuwar wannan bawan Allah na kwarai shine najashi wanda wanda yake nuna cewa ya musulunta annabi yayi masa sallah shi da sahabbansa salatul ghaib to kaga yana wata uwa duniya amma Allah ya dauki hasken ya kai masa can kasarsa kuma ya karbi wannan haske har ya samu wannan yabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga bilal ga bilal shi ma bakar fata ne shi ma mutumin habasha ne shi ma mutumin habasha ne shi ma haka ya shiga ya ta shan wahala ya ta shan wahala bilal ibn rabah ya ta shan wahala a wajen mai gidansa umayyah ibn khalaf ringa kai shi cikin rana a cire masa kayan jikinsa daga shi sai sai sai abinda abinda abin kwarjallansa izaransa a kwantar da shi a tsakiyar rana ai ta dukansa ana ta azabtar da shi da yunwa amma ana bijiran masa da yayabi allolin da suke bautawa Allata wal Uzza amma sai ya rika cewa ahadun ahad haka har lokacin da sayyidina Abubakar ya saye shi ya inta shi ya zama ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ladanansa to shi ma ka gane ga matsayinsa baya da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallama la ta fuskar kabila la ta fuskar jinsi ba shi ba shi ba balarabi bane amma kuma da Allah ya nufi shari'a sai gashi yana kiran sallah salatu khairu minan nawm kuma Abu Jahl wanda da yadda yake ba Quraishi ne kuma ɗaya daga cikin dattawa da ake ganin su da da kima a garin Makka sai gashi shi kuma yana ci gaba da wato sharar bacci a cikin bata wanda duk aya ce da take nuna maka cewa shiriyar da Allah subhanahu wataala ya baka kai masa godiya a kanta ba gwaninta ka bace ba kwarewar ka bace ba wani dalili ne cewa kai kafi kowa cancantar ka shirya ba Allah subhanahu wataala shi ya ga dama ya shiryar da kai akwai waɗanda inda a ce haka ake irin wannan cancantar ake dubawa to sun fika cancanta da su ya kamata su shirya irin su Abu Lahab amma gashi su ba su shirya din ba baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma gashi Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a kansa ana karantawa kuma ana fadar mummunar makomarsa a ranar gobe kiyama to shine sai malam ya ci gaba da kawo mana kissar musulintar Salman alfarisi wanda isa ce tana da tsawo wanda za ta nuna maka cewa wanda Allah subhanahu wata'ala ya nufa da shiriya to babu abin da zai shige gabansa ya yi masa shamaki daga wannan shiriyar sai ya shirya wanda kuma Allah bai nufe shi da shiriya ba to babu wanda ya sai shiryar da shi a kissar salman al-farisi ta zo a littattafai na hadisi da yawa ta zo a cikin musnad imam ahmad akwai ta a cikin tabaqat na ibnu sa'ad akwai ta a cikin littafin al-mu'jam al-kabir na tabarani akwai ta a cikin uslul ghaba na ibnu al-athir dukkan su waɗannan sun kawo kissar da isnadi ta hanyar ibnu ishaq ta hanyar ibnu ishaq az-zahabi ya koro ta a cikin sirr alamin nubala a tarjamar salman farisi ya ya ruwaito ta da isnadinsa ya ruwaito ta da isnadinsa ta hanyar ibnu ishaq daga asim ibnu umar ibnu qatada daga mahmud ibnu labid daga ibnu abbas ibnu abbas shine wanda ya ruwaito kissar daga salman farisi wato salman farisi shi ne wanda ya zauna ya sanar da shi yadda al'amarinsa ya kasance tun tasowarsa a ƙasarsa ta farisa har zuwa kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karɓi musulunci don muna son mu fahimci bayanan da ibn qayyim ya kawo daga ibn jauzi da zaurancen da yake cikin bayanansa to sai dole mun ji kissar yadda take idan muka ji kissar yadda take to za mu saukin fahimtar irin bayanan da shi ibn al-qayyim ya shirya a cikin wannan gaba da zamu karanta kissar yadda take shi Salman al-Farisi shine yake cewa kuntu rajulan farisiyan min ahli asbihan asbihan wato yace ni mutum ne mutumin farisa mutumin farisa jamhuriyar iran a yanzu kuma daga garin asfahan nake asfahan ɗaya ne daga cikin manyan garuruwan iran manyan garuruwan iran yana kudancin iran tsakaninsa da tehran akwai tafiya kilomita 340 kusan a center wato a tsakiyar central iran yake a tsakiyar iran yake kuma babban gari ne kwarai da gaske gari ne wanda a da can lokacin da daular iran take ƙasa ta sunna kusa wajen shekara 900 duk sunna ne sai da daular safawiya suka zo su suka canza ta ta koma shi'a amma shekara 900 duk wanda abinda ake a ƙasar sunna ne duk manyan malaman hadisin nan da muke ta faɗa muna ta ji da su yawancinsu daga wannan yankin suka fito yawancinsu daga wannan yankin suka wanda abi asbahan abu nu'aym al-asbahani mai littafin hilyatul awliya ai dan garin ne abin nan a abu shaykh shi ma dan garin ne shi ma dan mutumin asbahan ne suna nan da dama suna nan da dama wanda suka fito daga wannan yankin suna asbahan shine garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu yahudawa dubu saba'in daga cikin wannan garin wanda za su dafa wa dujal baya in ya bayyana kowanensu yana sanye da alkyabba yahudu dubu saba'in daga wannan garin asbihan kowanensu yana sanye da alkyabba ka duba sanye da alkyabba za ka gane cewa wani abu ne zai faru to ya ce yana daga cikin mutanen wannan garin na asbihan min ahli qaryatin minha yuqalu laha jayya yana daga wata alƙarya da ake mata suna da jay wa kana abi dihqanaha yace kamar mahaifina kamar shine hakimin garin shine hakimin wannan ƙauyen wannan alƙaryar wa kuntu ahabba khalqillahi ilai kuma yana matukar so na sama da kowa to mahaifinsa yana matukar son shi yace falam yazal bi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariya saboda tsananin san da yake mun sai ya rika tsare ni a gida kamar yadda ake tsare budurwa baya bari na fita ko ina saboda kan wani abu ya same ni ko kada in bazama in shiga wani wata wata uwa duniya saboda haka sai ya rika tsare shi a gida kamar yadda ake tsare budurwa fashtahattu fil majusiyya hatta kuntu qatinan nar alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'a yace ni kuma na zama ina da kokari matuƙa da gaske wajen bin addinin majusanci addinin bautar wuta zanto har na zama ɗaya daga cikin masu kula da wutar da ake bauta ba na bari daidai da sa'a ɗaya ta mutu saboda ka kullun cikin yiwa wutar da ake bautawa hidima yake yace wa kanat li abi dai'atun azima ce mahaifina kuma yana da wata babbar gonarsa fa shughila fi bunyanin lahu yawman wata rana sai ya shagala da wani ginin da yake yi bai samu ya tafi gonarsa ba fa qala li ya bunay inni qad shughiltu fi bunyani hadha al-yawma an dai'ati sai yace da ni ya dana a yau gini na ya hana ni zuwa gonata fadhhab fa ka je ka leko min gonata me take ciki sai ya aiki ɗansa salman ya je gona saboda shi harka gini ta hana shi zuwa gonarsa wa amara ni bi ba'd ma yurid ya gaya min wasu abubuwa da yake bukata idan na je in yi masa fa kharajtu sai na fita daga gida wato sai ya samu damar fita wanda a da ba a bashi wannan damar ba thumma qala sannan sai ya ce da ni wato mahaifinsa sai ya ce masa la tahtabis alayya fa innaka in ihtabasta alayya kunta ahamma ilayya min dai'ati ce don Allah kakka je ka zauna wato kana zuwa ka dawo domin ka je ka zauna ba ka dawo ba to damuwar da nake yi a kanka ta tafi damuwar da nake akan gonar nan tawa wa shagalta ne an kulle shay'in min amri kuma za ka hana ni yin komai wato idan ka je ka daɗe to hankali na gaba ɗaya zai ba zama a kanka ko ba zan iya yin komai ba saboda rashin ganinka fa kharajtu uridu dai'atahu Salman al-Faris yace sai na fita saboda tafi gonarsa kamar yadda ya umarce ni fa marartu bi kanisatin min kana'isin nasara sai na wuce ta wata coci daga cocin nasara kristoci fa sami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun sai na jiyo muryoyinsu cikin cocin suna ta addu'a ya zo wucewa sai ya wuce ta gaban wata coci sai ya ji muryoyin kiristocin da suke cikin cocin suna ta addu'a wa kuntu la adri ma amrun nas bi habsi iyaya abi iyaya fi baitihi ban san yadda al'amarin mutane ke al'amuran mutane ke gudana ba wato ban san me yake gudana a gari ba saboda yadda mahaifina ya tsare ni a gida ya hana ni fita saboda wannan abin da yake faruwa na na kiristoci shi bai ma san da shi ba bai taba sanin akwai wannan addinin ba ma falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu ilaihim anzuru ma yasma'un lokacin da na ji su na ji su suna addu'o'i sai na ce bari in shiga wannan cocin in ga me suke yi falamma ra'aytuhum a'jabatni salawatuhum wa raghibtu fi amrihim ce ina shiga da daga yadda suke yin addu'o'insu sai abin ya bani sha'awa ni ma sai na sha'awar addininsu to da ganin addininsu ya fi nashi nutsuwa addini wuta da ci tana ci balbal kuna ta wani tsallaka ta ku shiga ku fita da zai zama daidai da addinin wasu da suka zauna suna addu'a saboda haka yace sai na sha'awar su wa qultu hadha wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alayh sai na ce wallahi wannan addinin yafi addinin mu alheri فوالله ما تركتهم حتى غربت غربت الشمس yace wallahi nan na zauna ina ta kallon su suna ta yin addu'o'in su ban bar su ba har rana ta fadi wa taraktu dai'ata abi wa lam atiha saboda na bar gonar mahaifina ban je ta ba bayan an tura shi can bai je gonar ba har rana ta fadi yana cuci yana kallon masu addu'a fa qultu lahum aina aslu hadha ad-din bayan sun gama sai nake tambaye su ina ne tushen wannan addinin wancan lokacin ba fiyano ba kida je samu sadai ba inda yanzu ne zai ga to bambancin nasu watakila ba yawa zai ga zai dauka ko gidan rawa ne aka bude ko wani abu a wancan lokacin dai ana suna dai yan addu'o'in su da yan shirke-shirken su saboda haka sai ya ce ya ina tushen wannan addinin daga ina ya fito tunda kasar su kasa ce ta majusanci addinin bautar wuta ake to wani addinin ta ina ya zo musu qalu bisham sai suka ce a sham ne a can kasar sham ne qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghalahu an amalihi kullihi sai na dawo zuwa ga mahaifina bayan na samu ya aika a fita nema na a ranar ba abin da ya iya yi gaba daya aikin nasa bai iya yin sa ba falamma jitu lokacin da na dawo qala ay bunay sai yace ya dana aina kunta ina da kake ina ka kasa ina ka tafi ka zauna alam akun ahadtu ilayka ma ahadtu babbaka umarni da baka ba ana baka umarnin cewa kakka dade ba kuma da ka zar ka gama abin da kake ka dawo gida قلت سلمان الفارسي يتي سينتي يا أمتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم sai ce ai na wuce ta gaban wata coci ne naji suna addininsu suna ta addu'a a cikin cocinsu saboda haka addininsu da na gani sai bani sha'awa fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabat ash-shams nan na zauna a wajen su wallahi ban bari ba har rana ta fadi saboda haka ban ma je aikin da kai mun ba qala ai bunay yace dana laysa fi zalika ad-din khair wannan addini da ka gani ba alheri cikin sa dinuka wa dinu abaika khairun minhu addininka da na iyayenka ya fi wannan alheri yana gargaɗinsa kaga ya san da shi kenan shi zuciya ba wani alheri a wannan addinin naka da na iyayenka shi ne mai na alheri ƙultu kalla wallahi innahu la khairun min dinina ya ce sam sam wallahi ya fi addininmu ƙala fa khafani sai ya ji tsorona tun da har na fara masa wannan gaddamar to zan kuɓuce in gudu saboda haka sai ya ji tsoro faj'ala fi rijli qaidan sai ya sa mun da baibayi ya sa mun da baibayi a kafata thumma habasani fi baitihi ya tsare ni a gida qala wa ba'athtu ila an-nasara fa qultu idha qadima alaykum rakbun min ash-sham tujarun min an-nasara fa akhbiruni bihim yace sai na aika ma waɗannan kiristoci waɗannan nasara da suke coci nace da su idan ayarin fatake daga sham sun zo nan cikin ƙasar farisa to ku sanar da ni ku sanar da ni labarinsu faqadima alaihim rakubun min ash-sham ilai kuwa sai wasu ayari na fatake sai suka zo daga sham qala fa akhbaruni bihim sai suka bani labarin cewa ga fatake fa sun zo daga kasar sham fa qultu sai nace idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'ata fa akhbiruni da zarar suka gama abin da suka zo yi harkar kasuwancin su saye da sayarwa suka gama za su tafi to ku sanar da ni qala fa fa'alu sai suka yi hakan bayan waɗannan fatake sun gama abin da suke za su tafi sai waɗannan nasara suka sanar da Salmanul Farisi cewa to mutanen nan fa sun fara daure kayan su za su koma ƙasar su fa alqaitu alhadida min rajli sai na cire wannan karfe da ya sa min a kafata na yadda shi thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu sham saboda haka na je na shiga cikin ayaran su har muka zo ƙasar sham falamma qadimtuha lokacin da na iso ƙasar sham qultu man afdalu ahli hadha ad-din sai na ce wane ne yafi kowa martaba da daraja a cikin mabiya wannan addinin naku a nuna min shi qalu al-usqu fil kanisa sai suka ce masa fada yana can coci pastor shine shine babban mu duk mun fi ganin darajarsa da mutuncinsa saboda shine shugaban mu na shugaban addinin mu saboda haka kaje can faji'tuhu sai nazo wajen sa fa qultu inni qad raghibtu fi hadha ad-din sai yaje yace da shi to ni ma ina sha'awar wannan addinin naku wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuk ina so in zama tare da kai in ci gaba da yi maka hidima fi kanisatik a cocinka wato zai yana so kuma in ya karba addinin ya zauna a coci ya zama hadimin shi wannan fasto wa ata'allamu minka kuma in rika koyon ilimin shi addinin a hannunka wa usalli ma'aka mu rika yin addu'a tare kaga dai shi da gaske yake addinin yake so saboda haka ya yadda ya zauna tare da fasto yana masa hidima yan aikace aikace da dan aike aike sannan kuma in lokacin ibada yayi su yi tare qala fadakhala qala fadkhul sai ce to maza shigo shigo ya masa isu fadakaltu ma'ahu saboda haka na shigo na zauna tare da shi sai ce fa kana rajula sau'in ya'muruhum bis sadaqati wa yuraqibuhum fiha fa idza jama'u ilayhi minha shay'an tanazahu li nafsihi ce to amma ashe mutumin banza ne shi wannan fasto ba mutumin kirki bane wato kura ce da fatar da fatar rago ko fatar akuya yace yakan umarci mabiyansa da su fitar da sadaka su ba da sadaka yana kwadaitar da su yana gaya musu ladan sadaka su tara kuɗi su kawo masa zai rika zuwa yana bayarwa miskinai mabukata marayu da sauransu fa idza jama'u ilayhi minha shay'an iktanazahu in suka tara masa sadaka suka tara masa kuɗi sai ya je ya samu riya sai ya boye shi ga kansa sai dinga boye kuɗin baya ba kowa walam yu'tihi almasakin baya ba wa mabukata din hatta jama'a sab'a sab'a qilalin min dhahabin wa wariqin sai da ya tara wato tulu bakwai ya cika su da zinariya da azurfa yana ta ɓoyewa su duk ba sani ba amma shi salmanul farisi duk ya san irin wainar da wannan mutum yake toyawa fa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aytuhu yasna'u yace sai na tsane shi tsana mai tsanani saboda abin da naga yana yi yaudara yake da sunan addini yana nuna mutane su yi sadaka su bashi kuɗi zai je raba miskinai amma yana ɓoyewa kansa saboda haka ya zauna da shi amma baya san shi matukar kiyayya summa mata sai ya mutu shi wannan fada fajtama'at ilayhi an-nasara liyadfinuhu sai nasara suka taru dan su yi masa jana'iza su binne shi su karrama shi fa qultu lahum salman al-farisi sai yace sai na fito na ce da su inna hadha rajulun saw wannan fa mutum banza ne ya'murukum bis-sadaqa wa yuraqibukum fiha yana umarta ku da sadaka yana kwadaitar da ku ku yi sadaka fa idza ji'tum biha kanazaha li nafsihi amma idan kuka kawo sai tattara tattara je zuba a cikin wani tulu ya boye haka yake ya cika tuluna da kudaden ku walam yutil masakin baya ba wadannan miskinai wara'aytuhum mawdi' wara'aytuhum mawdi'a kanzihi sab'a qilalin qilalin mamlu'a na je na nuna masa inda yake ɓoye kuɗin na nuna musu suka ga tuluna nan guda bakwai cike da kuɗaɗen da suka bashi falamma ra'auha qalu wallahi la nadfinuhu abadan da suka ga wannan kuɗaɗen da ya tara ya ɓoye kuɗaɗen su suka ce wallahi ba za mu binne shi ba ba mu yi sa jana'iza mu binne shi ba saboda haka su ma daga ranar suka ji tsanarsa fasalabuhu thumma ramahu bil hijara suka je suka yi gicciye shi suka dinga jifan sa da duwar watsu to suka ba duk duk da ya mutu suka gicciye shi suka dinga jifan sa kamar yadda laraba suke wa kabarin abi rigal thumma ja'u bi rajulin ja'aluhu makanahu sannan sai suka kawo wani mutum suka sa shi a matsayinsa don ya ci gaba da da ya musu jagoranci a addini سلمان الفارسي يتي فما رأيت رجلا يعني لا يسلي الخمسة أرى أنه أفضل منه من تبقى نوان متوم واندبا مسلمي با ديكا متوم أنن كيرك واتوشي نبي يتي من تبقى نوان متوم با مسلمي بني أما كما يكي دا درجة دا متوم أنن يكي دا إتا أزهد في الدنيا أنه أفضل منه أزهد في الدنيا من تبقى نوان متوم دا يفيش با كما يكي دا قد الدنيا إرنسا ولا أرغب في الآخرة وأن يفيش, يفيش قد أي اللاهرة ولا أدعب ليلا ونهارا من أيكي نإبادة تقل دليل لنا ما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه تند نكبانا جنا تبسا وني kamar sanda na nuna ma wannan mutum na biyu saboda irin yadda ya ga cewa mutumin da gaske yake bautar Allah ce a zuciyarsa ba duniya ba falam azal ma'ahu hatta hadaratu alwafat haka na ci gaba da zama tare da shi har lokacin da Allah ya ajalinsa ya zo fa'ultu sai na ce ya fulan sai ya je gunsa ya kira shi ya ce wa ne ƙad hadaraka ma tara min amrillah al'amarin Allah mutuwa gashi yanzu ta riskoka wa inni wallahi ma ahbabtu shay'an qattu hubbaka Salman al-Faris ya ce wallahi tunda nake ban taba son wani abu yadda nake son ka ba fa ma za ta amuruni wa ila man tusini da me kake min umarni kuma zuwa ga wa kake min wasiya wa kake min wasiya in je gare shi qala li sai wannan fasto yace da ni ya bunai ya dana wallahi ma a'lamuhu illa rajulun bil mawsi wallahi ban san wani wanda zai maka wasiya ka je ka zauna da shi ba sai wani mutum a can mausil mausil gari ne a cikin iraki arewacin iraki ne a arewacin iraki ce a can a can akwai wani mutum fa'atihi ka je wajensa fa innaka satajiduhu ala mithli hali za ka ganshi yadda ka ga dinnan hali na haka shi ma halin sa yake mutum ne mai san ibada mai gudun duniya da sauransu ka je can ka same shi falamma mata wa ghuyyiba bayan mutuwarsa aka yi masa jana'iza aka je aka rufe shi lahiqtu bil mawsil ni kuma sai na tafi garin mawsil fa ataitu sahibaha fa wajadtuhu ala mithli halihi min al-ijtihad wa az-zuhd naje na samu wannan babban limami na nasara a garin kuma na same shi kamar yadda ruwar wancan yana da mutum ne mai ibada ko mutum ne mai gudun duniya fa qultu lahu sai na ce da shi inna fulanan awsani ilayka an atiyaka wa akuna ma'ak wani ya min wasiya ya faɗi sunan wancan da ya masa wasiya a sham ce ya min wasiya in zo wajenka in zauna tare da kai qala fa aqim ya bunayya sai wannan fasto yace da ni ka zauna ka zauna tare da ni fa aqamtu indahu ala mithli amri sahibihi hatta hadarathu alwafat haka na zauna tare da shi na ci gaba da ganin irin hali irin wanda na gani tare da na baya har lokacin da rusuwa ta zo masa fa qultu lahu inna fulanan awsa bi ilayka sai na ƙara tuna masa na ce to ka gani wane ne ya min wasiya cewa in zo gare ka wa qad hadaraka min amri llahi ma tara gashi al'amarin Allah kai ma ya cin maka kwana ya zo ƙarshe fa ila man tusibihi to wa kake min wasiya in je gare shi wa man ta'muruni wa ma ta'muruni bihi kuma me kake min umarni da shi qala wallahi ma a'lamu ya bunay illa rajulan bi nasibin ce wallahi ban san wani mutum ba sai wani mutum da yake garin nasibin garin nasibin gari ne a cikin sham kaga ya dawo da shi daga iraq ya kuma dawo da shi sham yace ka je can falamma da fannahu bayan mun binne shi lahiqtu bil akhar sai naje bil akhar sai naje gurin wannan da ya gaya mun fa aqamtu indahu ala mithli halihim hatta hadarahu al maut shi ma na ci gaba da zama a wajensa daga irin halinsa irin nasu waɗancan na baya mutum ne mai tsoron Allah mai ibada mai taƙawa da sauransu da zuhudu har shi ma sai da mutuwarsa ta zo fa'ausa bi ila rajulun min ahli amuriyati bin rum sai mun wasiya da na tambaye shi gurin wa zan je sai ya ce ka tafi amuriya a can cikin garin turawa ka je can a can za ka samu wanda yake irin abin da muke kai wanda sun kuma cilla shi wallahi ma a'lamuhu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alaihi amurka an ta'tiya ban san wani عفوا فأتيته فوجدته على مثل حالهم واكتسبت حتى كانت لي غنيمة وبقيرات ذاك نتفي وجن ونمت عمورية نزونا أوجنسا شما har mutuwa ta zo masa a wannan zaman da na yi ya ce na nemi kuɗi an na samu ‘yan dabbobi na da shanuna na tara ji shi salman sun mahtadara ko sun mahtudira fakallamtuhu ila man yusibi shi ma da mutuwa ta zo masa na tambaye shi to gurin wa kake mun wasiya in ce qala ai bunai sai ce dana wallahi ma a'lamuhu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alayhi amruka an ta'tiyahu wallahi ban san wani yayi saura ba akan irin abin da muke kai wato na wannan addini da gaskiya duk waɗanda na sani bara gurbi ne ila irin na farko din nan ne sauraka ba wanda zan iya cewa ka je gunsa mutanen kirkin mun ƙare walakin qad azallaka zamanu nabiyyin yub'athu min al-haram amma zamanin wani annabin da za a aiko daga haram yana nufin makka zamaninsa ya lullube ka da inuwarsa wato ka riski zamaninsa wannan zamanin a cikin wannan zamanin za a aiko shi tunda su makaranta ne sun karanta duk sun gani ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu muhajaruhu baina harratayn ila ardin sabikhatin zati nakhla gurin da zai yi hijira yana tsakankanin wasu wasu unguwanni guda biyu masu duwar watsu sune al-harra sharqiyya da al-harra al-gharbiyya su ne ba bai na labatai ha da annabi ya ce alharamu ba bai na labatai ha wannan laba ɗin ita ce alharar sharkiya sai kuma alharar garbiya wuri ne wanda yake da duwatsu duwatsu irin masu aman wuta ɗin nan su ne harra ɗin sauraka madina tana tsakiyarsu ce to wurin da zai hijira a tsakiyar waɗannan harra guda biyu duwar watsin guda biyu ƙasa ce wacce ke da taɓo kuma tana da dabinai fauraka sai ya bashi sifar madina amma bai gaya masa sunanta madina ba ya dai ce ga irin sifarta wa inna fihi alamatin la takhfa kuma a tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da za a aiko yana da wasu alamomi da ba su buya ba daga cikin alamomin sa baina katifaihi khatamun nubuwa tsakanin kafadun sa biyu a gadan bayan sa tsakanin kafadun sa biyu akwai hatimin annabci akwai tambarin annabci a jiki sannan ya kulul hadiyyati wala ya kulul sadaka yana karɓar kyauta ya ci amma baya cin sadaka fa in istata an takhlusa ila tilka albilad fa fa'al wannan fasto yace idan zaka yi tafiya waɗannan wannan gari da za a aiko wannan annabin to kai ka tafi can فإنه قد أذلك زمانه زمننسا ياي مكا إنوا كيما ka shiga inuwar zamaninsa falamma warainahu lokacin da muka binne shi aqamtu hatta marra bi rijalun min tujjar al-arab min kalbi sai na zauna a wannan gari sai ga 'yan kasuwa fatake ayarin fatake da 'yan kasuwa larabawa daga kabilar kalb kabilar kalb kabila ce kabila ce daga daga cikin ƙabilar ƙuda'a al-yamaniya kalb ibn wabra ibn taglub shine kakansu babbar ƙabila ce tana da nufus har yanzu akwai su a arewacin arewacin mamlaka arewacin saudiya da kuma cikin ƙasar daga cikin ƙasar jordan a wannan yankin saura ƙabila ce attajirai 'yan kasuwa sauraka ba inda ba sa kada harkar kasuwanci sauraka sai ya ci karo da su a can amuriya sun je harkar kasuwanci saboda haka sai sai ya ce da su fa qultu lahum tahmiluni ila ardi al-arab za ku ɗauke ni zuwa ƙasar larabawa wa wutsikum gunaimati wa bakarati hadhihi ni kuma waɗannan 'yan dabbobin na da shanun nawa zan ba ku a madadin abinda za ku yi min na hidima saboda haka zan bar muku shanuna da abin nan amma ku ɗauke ni ku kai ni ƙasar larabawa qalu na'am sai suka ce eh za mu yi maka fa ataituhum iyaha wa hamaluni sai na ba su waɗannan shanu da waɗannan dabbobi ƙanana sai suka ɗauke ni hatta idza ja'u bi wadi alqura sai da suka zo da ni wadi alqura wadi alqura shine yanzu ake cewa al'ula muhafazatul ula a cikin kasar saudiya can arewacin saudiya tsakaninta da khaybar da da yamama kafin a karasa khaybar so ku ga san mutane da suka fito can sham ta nan suke shigowa to wannan gurin yanzu ana kiran shi al'ula ya zama ya zama wajen siyaha da sauransu to anan ne wajin ƙura ɗin yake guri ne wanda yake da dabina yake da arzikin shuke-shuke sosai yayin da muka zo daidai wannan gunkun kun ga kenan an shigo ƙasar saudiya ta yanzu an baro haibar ba ƙaraso madina ba da suka zo daidai wannan wurin zalamuni sai suka zalunce ni fa ba'uni abdan sai suka sai da ni bawa sai suka ce ga wani bawa mun taho da shi in zaka saya min rajulin yahudiyin biwadin ƙura a wannan garin akwai bai yahudi wani mutum bai yahudi sai suka sayar suka sayar da ni a hannun su ga bawa suka karbi kuɗi na da shanuna da tsawon suka tafi kuma an daɗe ana kidnapping ɗin mutane fa wallahi laqad ra'aytu an-nakhla wa tamaytu an yakuna al-balad alladhi na'ata li sahibi wa shi yanzu abin da ya fi damun sa ba magana an sai da shi ba bane shi dai yanzu gan shi a ƙasar Laraba da ya ga garin nan da dabino sai ya sa ran cewa wannan zai zama shine anan zai gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga garin da dabino saboda akwai dabino sosai a yankin har yanzu har yanzu yankin yanki ne mai ni'imar gaske sanda inda kaga bai Yahudi ya tattara abu to akwai wani abu wa ma haqqat indi abinda nake so ban cin masa ba bai samu ganin wanda ya fito nema ba hatta kadima rajulun min bani quraiza wadil wadil qura sai wani bai yahude daga cikin yahudan madina yahudan bani quraiza sai gashi yazo wannan wadil qura wannan wannan gari shi ma harkar kasuwancin sa ta kawo shi sai ya hadu da dan uwansa bai yahude wanda ya saye ni inji abin fabta'ani min sahibi sai ya ce ka sayar min da bawan nan mana kaga da yadda kaddara take jan shi ko taufiki yake jin shi amma cikin wani irin yanayi mara daɗi a haka mutum bai san sha'anin ubangiji ba sai ya ɗora hannu a kaya ta ihu ya ta kuka ce ya Allah ni da kyakkyawar zuciya kuma Allah kai ta jefa da cikin wannan tasko mai nai maka mai nai maka ya Allah ni da nake neman gaskiya amma ita zama bawa waye waye waye yahuda su ta ta maula da ni saboda ka in wani sai sai fara sai fara sambatu to sau da haka sai wani daga cikin yahudawan madina yahudawan bani ƙurai da ya zo nan gari sai ya saye shi daga hannun wannan mutum fakara jabi hatta ƙadimnal madina saboda haka sai ya kamo ne muka fito tare har muka zo madina kaga Allah ya kawo shi garin da yake so a cikin ruwan sanyi fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu ha fa araftu na'ata ina ganin madina na gane cewa wannan shine garin Allah ya kawo ni fa'aƙamtu firiki na ci gaba da zama a matsayin bawana yana ta hidima yana ta hidima wa wannan bai hude wa ba asa Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallama bi makka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba can garin makka ba a madina ba la yuzkaru li shay'un min amrihi ma ma ana fihi min arriqi amma ni ban taba jin wani labarin sa ba tunda shi yana madina kuma bawa sauraka shi bai taba jin maganar cewa an aiko wani annabi yana Madina ba duk wannan yana Makka duk wannan zariya da al-ansar suka rika yi su je su dawo su ga annabi su yi musulunta aiwa aiwa duk bai san wannan ba bai san ba hatta kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Quba sai da annabi ya hijira bayan bayan shekara 13 da aiko sa shi bai san an aiko annabin da ya zo nema ba saboda ka sai da annabi ya yi hijira ya zo Quba wa ana a'malu li sahibi fi nakhlin lahu ina yi wa mai gida na aiki a cikin kan wata itaciyar ta dabino yana kan itaciyar yana saro masa abubuwan da yake saro masa na dabino fawallahi inni lafiha iz ja'ahu ibnu ammin lahu ina cikin wannan aiki sai ga dan baffan wannan mutum bai yahudi nawa sai gashi ya shigo a guje fa qala ya fulan yake kiran wannan dan uwan nasa ce qatalallahu bani qaila Allah ya tsine wa banu qaila banu qaila suna nufin al-aus wal khazraj su suke kira da banu qaila qaila din kakar su ce qailatu bintu bintul arqam to suka tashi kiran su sai suke so su banu qaila ‘ya'yan ƙaila da ‘ya'yan baffanni ne, amma kuma Yahudawa suna amfani da saɓani, sun sa saɓani a tsakaninsu suna kusan wato ta da husuma a tsakaninsu ko da yaushe don su samu su ci gaba da zama su ne manya a gari, duk da cewa baƙin ne suka baƙi suka zo garin, amma sun mamaye arzikin garin gaba ɗaya sun kuma hana ‘yan garin zaman lafiya suna ta haɗa faɗa tsakanin al'ausu wal khazraj su ba wannan makami su ba wannan makami yadda dai suke a duniya haka daman can halin nasu yake sai wannan dan baffan nasu yake ce masa Allah tsine wa banu qaila wallahi innahum al'ana lafi quba mujtami'una ala rajulin ja'a min makka yas'umuna annahu nabi yas'umu annahu nabi ko yaz'umuna annahu nabi ya tsine musu albarka yace yanzu suna can quba sun yi dandazo a wajen wani mutum da yazo daga makka suna cewa wai annabi ne shi kuma yana kan dabino yana jin abin da ake faɗa fa wallahi ma huwa illa an sami'tuha fa akhadhatni al-urwa urawa ci ina jin wannan magana a kunne na sai na fara makyarketa yana sama hatta zanantu la asqutanna ala sahibi har sai da nayi tsammanin sai zan fado wa mai gidana wa nazaltu sai na sauko aqulu ina cewa mal khabar me labarin wani labari ne wanda yake baka فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة daga nan sai mai gidana ya daga hannu ya naushe ni naushi mai tsanani wa kala yace malaka wali hada me ruwanka da wannan labari kake tsoma mana baki me me ya hada ka da wannan labari aqbil ala amalik mai da hankalinka kan aikin ka kaje kai aikin ka ya zazzage shi yace ya daina shiga abin da bai shafe shi ba fa qultu la shay innama sami'tu khabaran fa abamtu an alamahu na dai ji kawai wani labari ne ba wani abu bane na dai ji wani labari nake so in ji menene nake so in sani falamma amsaytu lokacin da yamma tayi ya gama aikin sa kenan wa kana indi shay'un min at-ta'am ina da wani abu na abinci da na ajiye fa hamaltuhu wa dhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi quba sai da wannan abincin sai da tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana quba fa qultu lahu sai na ce da shi بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء labari ya zo min cewa kai mutumin kirki ne kuma ka zo tare da wasu baƙi wato sai na abokan da suke da yake tare da shi da wanda ya rako su da sauran mutanen da suke da ya haɗu da su a nan shi kana tare da wasu baƙi shi ne san ɗauko maka wannan sadakar na kawo maka waƙad kana indi shai'un min sadaka fa ra'aytukum ahaqqa min a haƙa man bi hadal balad ina da wani abu na sadaka naga ku kuka fi cancanta in baku a wannan gari fa haka haza fa kul minhu sai ya dauko abincin ya bashi yace gashi ka ci qala fa amsaka sai annabi ya kame hannunsa wa qala li ashabi sai ce sahabban sa ku ci kulu fa qultu fi nafsi hadhihi khallatun mimma wasafa li sahibu to ga sifa daya ta samu daga cikin sifofin da mutume na ya gaya mu ثم رجعت سنن سي نكوما وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه manzo Allah ya koma Madina ya shiga garin Madina kenan fa jama'atu shay'an kana indi min thumma ji'tuhu bihi sannan sai na dan ƙara tattara wasu ƴan ƴan kayayyaki haka na abinci nace zan gurin koma wajen sa ya koma fa qultu sai nace da shi inni qad ra'aytuka la ta'kulu sadaqa wa hadhihi hadiya shi daga baka cin sadaka wancan karan baka ci ba amma ga kyauta fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akala ashabu sai ga annabi ya shiga ci shi da sahabbansa duk sun ci fa qultu hadhihi khallatan to sifa ta bi ta samu thumma jitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatba'u janazatan wa alayya shamlatan li wa huwa fi ashabihi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai raka wata wata wata janaiza wani mamaci da aka yi rasuwarsa za su kai shi makabarta yace ina sanye da da da mayafai guda biyu a jikina shi kuma yana cikin sahabbansa fastadartu anzuru ila dhahrihi hal ara al khatam alladhi wasafahu aw alladhi wusifa sai na dinga bi ina duba bayansa ko zan ga wannan hatimin annabcin da aka gaya mun falamma ra'ani istadbartuhu arafa anni astathbitu fi shay'in usifa li yayin da yaga annabi yaga yana bi ina bin shi a baya a baya ina kallon bayansa sai ya fahimci wani abu yake so an bashi labari yake so ya tabbatar sai annabi ya saki mayafinsa yana sakin mayafinsa sai ga tambarin annabta فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي سيكفي بايا النبي كاما شينا سنبت سينا كوكا فقال لي سي النبي يشيدني تحول جيونا سيجاو شقبا فتحولت نجيو فقصصت عليه حديثي نباشي لاباري نادق فرقو هرق الشيك كما حدثتك يا ابن عباس kamar yadda na baka labarin na dan Abbas fa ujiba rasulullahi an yasma zalika ashabu ashabu sai annabi yayi sha'awar a ce sahabban sa ma sauran duk sun ji wannan labari ya tattaro shi ya ya ya ya ya ga musu duk labarin sa thumma shagala salman ar-riq hatta fatahu ma rasulullahi badr wa uhud wannan bauta da yake ciki sai ta zanto ta shagal da shi tunda yana nan har yanzu a bawa saboda haka bai iya fita yakin badar ba tare da annabi bai iya fita uhud ba sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi katib ya salman ka rubuta mukataba mana wato ka zauna ku yi alkawari da mai gidanka zaka biya wasu wasu wasu makudan kudade da ya zai yanka maka ka zama da fakatabtuhu ala 300 nakhla uhiyiha lahu bil faqiri wa 40 uqiya da ya tashi masa mukataba shi wannan bai hude sai ce za ka dasa min za ka dasa min raƙuma abinnan za ka dasa min dabino kai ɗari uku kuma dukkaninsu su yi rai ka dasa min su ka kula da su har sai sun kama sannan kuma za ka ba ni uƙiya arba'in kaga dirhami ɗari hudu kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ga manzo Allah sai manzo Allah ce to ku taimaka dan uwanku saboda haka aka yi tunga kawo masa dashen dabino dashen dabino aka rika kawo masa wani ya kawo masa talatin wani ya kawo masa ashirin wani ya kawo masa goma sha biyar har sai da ya haɗa dashe ɗari uku annabi ya ce da shi ya salman ka je ka yi ramin da za ka dasa in ka yi ramin ka gama to ka kira ni ya je ya gama ramin ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka taya shi ya ramin 300 na dabinan da zai dasa masa annabi ya zo shi ya rika daukar dabinan da shi da shi da shi da shi yana sawa a wannan ramin ana hadawa yace fa wallazi nafsi salman bi yadihi ma matat minha wadiyatun wahida na rantsi da wanda salman ran salman yake hannunsa da shi ɗaya bai mutu ba cikin da salman duka sai da suka yi rai fa addaitu nakhla sauraka na bayar da na biya wannan saura kuɗi to sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wata wani abu na zinari wani yaƙi da aka je kamar kwankwan kaza kaga dan karami ne sai ya ce ina salman wanda yake da kuɗin fansa a kansa sai aka ce gashi sai ya zo sai ya ce ka karɓi wannan ka je ka biya sai ya ce ya rasulullahi wannan dan kwailan abin ya zai biya min sai annabi ya ce zai biya maka je ka ya ce da na je na auna sai ga shi ya kama ukiya arba'in saboda haka na karɓa na biya su na zama ɗa da yaƙin handak ya zo yaƙin gwalalo da ni aka yi sannan babu wani yaƙi da aka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ni ba daga nan ya zama ɗan gida shi ma ana yana shige da ficinsa yadda yake so to kuga yadda kaddara take jawo mutum zuwa ga shiryarsa amma wani lokaci za ta biyo da shi ta wasu wurare wanda suke cike da jarraba in yayi ta hakuri karshe abin zai zama masa alkhairi to wannan kissar ita ce kuma zamu karanta ta da salan da shi ibnu qayyim ya dauko daga wajen ibnu jauzi wanda shi zai kasance karatun mu na gaba insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh